عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala cikin amincewar rayuwar mu ta iso wannan rana ta Asabat yau 18 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da shida bakwai ko bakwai ga watan Maris shekara 2000 da ashirin da shida miladiya mun sake haduwa a wannan majalisi na masjidu sunna da ke titin sardauna nan cikin garin azarai a jihar bauchi inda muke hallara don jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sabwaka muna karatu cikin radul azhani ila ma'anar qur'an na shek abubakar muhammad gubir rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta da wanda za mu saurara ina farawa da yin jaje wanda jiya ya kamata na yi cikin ikon Allah saboda bako ta da aka samu na malam lokacin addu'a sai abin ya kubce mini jaje dangane da abin da ya faru na gobara a kasuwa da ya faru shekaran jiya ko wayewar jiya a sabuwar kasuwa kasuwar ta tara ali an ce akwai shaguna waɗanda suka kone gaba ɗaya a tsakiyar kasuwa Allah Ubangiji dai ya taƙaita abin amma kuma su waɗanda abin ya shafa alal hakika sun samu asara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da abin haka kuma Allah ya maida musu alkhairi abinda suka rasa Allah Ubangiji ya kawo musu ninkinsa Allah ya maida alkhairi za mu ci gaba insha Allah inda muka tsaya a karatun jiya cikin suratul kamar ina ga mun tsaya aya ta 32 ne ko haka ne to sai mu tashi da ta gaba insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتناروا بالنظر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
to a cikin wato wa'azi da Allah subhanahu wata'ala yake yi ga Qurayshawa waɗanda suka karanta annabi yayin da yazo da sako Allah ta'ala yana ba su labarin al'ummomin da suka gabata a dunkula ake magana duka za ka gaba dogon zance ake ba ana nuna cewa su ma sun karyata kuma an halaka su watakila sai a faɗi nau'i a ce sun karyata sai aka halaka su da nau'in azaba kaza don haka ku kiyayi gargaɗina ku kiyayi abin da ne muku kashe di da shi sai kuma tsallaka zuwa ga wani wato kaji shi ne misalin da ake bayarwa na adaddun kule ne adaddun kule a nuna cewa sakamako na duk wanda ya kireta manzanni yana zamantowa halaka ko da an masa baste an rabu da shi dan wani lokaci yana ga kaman ya sha to kamun Allah yana nan tafe kuma in aka kama shi baya iya kubce Allah ta'ala ya ce kazzabat qaumu lutin bin nuzur mutanen lodo su ma sun karyata game da wa'azi da masu gargadi sun karyata gargadin da aka musu ai albil umurul munzirati lahum ala lisani abubuwan da aka musu gargadi da shi a bisa harshen annabi lutu alaihi salam domin su ne waɗanda suka soma ƙagowa wato jarima ta zakewa maza ta baya da ba a san wannan ɗabi'ar ba su ne waɗanda suka fara kamar yadda Allah ta'ala ya ambata annabi lutu yana musu wa'azi ya ce a a masa baka kun biha min ahadin min al'alamin ai ba wanda ya riga ku a cikin talakai a ta'atuna rajala shahawatan min dunin nisa to kaga wannan wa'azi wajaje da dama annabi lutu alaihi salam yayi ta musu wa'azi amma sai suka karyata Allah ce inna arsalna alaihim hasiba mu sai muka aika musu wato wata iska rihan tarmihum bil hasba asalin hasiba yakan iya wasu kan fassara shi wato da tsatsawaku iska ce wacce ta zo mai tsananin zafi da kuma tsakuyoyi e tarmihin bil hasba wannan iska sai tana jifansu da waɗannan tsakuyoyi wannan fasar da malam yayi anan kenan wahiya sigarul hijara wasu yan kananan duwatsu alwahidu minha duna milkul kaffi ɗaya daga cikin su baya kaiwa ga dunkule shi a hannu fahuliku sai suka halaka Allah maɗaukaki ya ambata dai ya musu ruwa ne daga sama ko? To nan shi ne aka ambaci waɗannan tsafiyoyin da suka zubo su ne a matsayin hasiman. Kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu Hud, falamma ja'a amruna, ja'alna alaiha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min al-kafirina min al-zalimin bi ba'id. Allah ya ce ai wajen nasu ma bai nisa daga Qurayshawa ba. domin in za su wuce ƙasar sham inda suke tijara wajen yana ta gefe da inda suke bi to shi ne nan a hasbaɗin allah maɗaukaki ya ce illa ala lodin sai dai iyalan lodo kawai wahun ibnatahu ma'ahu su ne ‘ya'yansa mata guda biyu tak tare da shi su ne allah ya tsayar su uku aka halakar da wannan garin gaba ɗaya najjainahum bi sahar allah ya ce mun tsayar da su ne lokacin asuba wato min al-ashar lokacin asuba ai waqata subhi min yawmin ghayr muayyan wato lokacin asubahi wani wuni ne wanda ba ayyana shi ba asabar ne laraba ne litinin ne ba ayyana ba amma dai kawai da asuba sanyin asuba wani zalika surufa don haka nan ne ma aka masa tasrifi walau da bihi saharun inda ana nufin saharun ne wato min yawmin muayyanin kenan in an ce saharun wani wuni ne ayyananne asubahi ce ta wani wuni ayyananne to inda haka ake nufi mala ce lamuni amina sarfi da ba masa tasrifi ba da aka ce bi saharin la'annahu mu'rafa ma'adulun an labdi sahar domin ya zama toke na an masa mu'arafa in an masa mu'arafa to ya fita ga lafazi na sahar la'anna haqqahu la yusta'mal fil ma'rifati bi alif wa lam domin shi hakkin sa ba za a amfani da shi a sanya masa alifun da lam ba wannan wani bayani na na sarfu na yadda abin yazo wato da aka ce bi sahar to ana nufi wani wuni ne wanda yake ba ayyananne ba shi ya saka yazo da wannan siga da aka masa tasrifi ma'ana ana nufin lokacin asubahi ne na wani wata rana daga cikin ranaku wa hal ursila al-hasibu ala ali lutin awwalan thumma ja'ala ali qurahum safilaha aw al-aks malan yace shin an aiko da waɗannan tsakuwa a kayan mutanen annabi lutu ne farkon lamari ko wannan iska da take dauke da tsafiyoyi thumma ja'ala ali qurahum safilaha sannan kuma bayan da aka wata iskar sai kuma aka yanke kasar aka tafi da ita sama aka juya ta aka jeho awil aks ko kuma wannan ne aka fara tukun tsakuyoyin suka nufi suka suka zubo wato abin da ake nufi anan shin idan an ce wannan hasiban iska ce da tazo da tsakuyoyi to shin wannan tsakuyoyin daban ne daga wancan hijaratan min sijil da aka ambata domin ita wancan hijaratan min sijil ta biye makifawa da aka yi ne to kaga in an ce wata ce daban to in an ce ba ita bace to kenan ya zamanto ba hijaratan min sijilin mambudin din nan da aka ambata ba domin wannan an yi adafi ne aka da aka ambata aka ce wato waja'alna aliyaha safilaha sai aka yi adafi aka ce wa amtarna kaga kenan ajere abin ya tafi yawwa nan kuma an ce inna arsalna alaihim hasiba in wasu malaman fassara sun fassara ta akan wata tsakuwa ce daban kenan ta zamanto daban to shine tambayar da ake yi wanne ne ya riga wani shin wannan ɗin ne ya riga tukunna sai kuma aka kife ko kuwa sai da aka kife ne tukunna waɗannan tsakuyoyin suka zo in sai da aka kife na tsakuyoyin suka zo to kenan waɗannan tsakuyoyin da ake nufi iskar da ta zo da wannan tsakuyoyi iska ce ta azaba da Allah ya aiko wannan wuta da duwatsu na jahannama wanda aka ambata mun gane bayanin Allah ya samu dace to shine ma da yace kaulani وعبر عن الاستثناء على الأول أن عبارة كان استثناء إن دعك يكن نفركم دعك إلا آل لوط أي على القول بأن الحاسب كان أولا wato ana nuna kenan wannan iskar ita ce abin da ta fara zuwa domin na an ce inna arsalna alaihim hasiban illa ala lodin kenan akwai wata azabar da ta zo a fassara ta farko kenan in ya kasance sai da aka yi tsakuwa iska mai tsakuwa tukunna aka kifa su to sai zamanto illa ala ludin da aka ambata sai zamanto wannan istithna'i din ya zamanto muttasili ne ke wa ana sani idan kuma an ce a'a sai da aka kifa su ne tukunna iskar ta zo to sai wannan istithna'in da aka ce illa sai zamanto munqati ne ke mun gane wa in kana min jinsi tasamuha ko da ku jinsin nasu ya nuna rangwame a tsakani wannan bayani ne dai wanda malam ya kawo domin a ƙara fahimtar yadda tarkibin yake Allah madaukaki yace ni'matan min indira kuma tserar da annabi lutu da aka yi da shi da iyalansa domin matarsa ma ita ma bata tsira ba saboda tana cikin kafirai da aka ce illa ala lutin a wani waje an ce illam ra'atahu sai matarsa kaddarna hamil gabirin ita sai aka kaddara tana cikin wanda za su ci gaba da zama a cikin wannan azaba wani guwa ka ce illa ajuzan fil gabir don haka annabi lutu alaihi salam da ƴaƴansa mata guda biyu shi annabi lutu ba dan garin bane shi ba ne. asalinsa mutanen iraki ne shi da annabi ibrahim alaihi salam mutanen iraki ne wani gari da ake ce shi babylon a nan suke tsofan garin ne a zamanin da ban sani ba ko akwai garin har yanzu amma dai a nan suke mutanen wannan karkaran ne so lokacin da annabi ibrahim alaihissalam allah ya masa umarni ya yi hijira shi ne allah ya ce wa amana lahu lot annabi lutu alaihissalam ya yi imani da shi shi kuma annabi lutu malaman tarihi sun ce ɗan uwan annabi ibrahim ne ɗan uwan annabi ibrahim ma'ana annabi ibrahim babbansa ne kenan to lokacin da Allah ta'ala ya kawo su kafin su isa zuwa inda Allah ya musu umarni su tafi ƙasan Falastin sai Allah maɗaukaki ya aiki annabi Lutu shi ma yin sai aka annabtar da shi aka manzantar da shi aka aike shi zuwa ga mutanen wannan gari na Salom da ake ce da ita Sodom ko eh shi yasa wasu ma suke gaya ma wannan aikin ake ce shi Sodomi wai saboda daga can ne ya samo asali kuma yanzu wannan wajen yana a cikin ƙasar jordan ne ta yanzu amma wajen yana na ruwa ne tafki ne kawai ƙatan teku ne wanda suke ce da shi dead sea wai macaccen teku saboda duk wani abu da ka sani na ni'ima da ake samu a jikin ruwa shi ba shi da shi ruwan ne dai gashi in ka sha ba mutuwa za ka yi ba har shiga ana yi ana wanka eh to amma dai babu kifi babu kada babu kwado kai ko matsatsaku babu a wajen ba wani abu da yake shiga cikin rayu abinda ka sani suna rayuwa na ruwa babu kuma ka san adatan a bakin gaba gaba gaba gaba zaka dinga ganin ciyayi ko ma kaga wasu sun zama bishiyoyi shi babu kenan da zaka ɗebi ruwan a ce ka zuba a cikin lambunka lambun sai ya mutu ko imana tun daga sha inda yake ma bai tsirar ba dalilin da ya saka kenan ma ake ce da shi dead sea wai macaccen teku to shine gurbin da aka halakar da su waɗannan mutane din Allah ya tsare mu to tsayar da annabi lutu alaihi salam da aka yi ni'matan ni'ima ce da Allah madaukake masdar ne ai in aman min indina daga wajenmu kazalika Allah ya ce kamar haka nan ne ai misal zalikal jaza irin wannan sakamako da muka yi maludu wajen biyayyar da yi ma Allah da jajircewa najzi man shakar muke saka ma duk wanda yake wani wanda yake mai godiya ma'ana duk wanda ya gode ai man shakar an umina wanda ya gode ma ni'imar da Allah ya masa wa huwa mu'minun shine wanda yake mu'mini mumini shine yake godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala abinda ake nufi ga ni'imar Allah Allah madaukaki ya maka abubuwan da ba za su kidayo ba da ake bukata a wajenka kai maka yi abinda Allah ta'ala yake so kai abinda ya maka umarni ka masa biyayya kai ta yin abinda Allah ta'ala yake so kana nisantan abinda ya hana to wannan shine abinda ake nufi da godiya to kaga Allah madaukaki anan bai nuna cewa wannan ni'ima ta tserarwa da aka yi idan halaka ta zo ta ta takaita ne ga annabi Lutu alaihi salam da iyalansa ba a'a al'adar ubangiji ne waɗanda suka bi shi Allah madaukaki yakan tsayar da su ko da ku a idanu wani lokaci zaka ga musiba ta zo a dalilin fushin Allah ta hada da waɗanda suke da imani su ma sun halaka din ai Allah madaukaki a ranar alkiyama zai sanya su a aljanna a dalilin sakamako ga abin da suka aikata to kaga ai Allah ya tsayar da su kenan alhali su ko wannan waɗanda aka halakar a nan duniya a dalilin ƙimbin Allah so mun taɓa wallahi aka musu da ma a ce iya ta duniyar ce kawai to su za ta ci gaba ba za a ƙara ba su da daɗinsu a to akwai babba musiba da take jiransu a ranar alƙiyama to na Allah maɗaukaki ya ce ni'imatan min indina wata ni'ima ce daga wajen mu kazalika ai kamar yadda muka tsayar da lutu da shi da iyalansa na jiziman shakar muke tsayar da duk wani wanda ya godiya ga Allah subhanahu wataala aw man amana billahi wa rasulihi wa ata'ahu wanda yayi imani da Allah da manzansa kuma yayi biyayya ga annabawan Allah Allah ta'ala yace walaqad anzarahum batashatana ba haka kawai fa aka kama su ba laqad anzarahum batashatana ai lalle hakika annabi lutu alaihi salam ya musu gargadi game da damkarmu kamunmu akhzana iyahum bil azabi kamun da zamu musu game da azaba in ba su yi imani ba sai da fai musu gargaɗi ƙi suka yi fatamarau bin nuzur amma sai suka dinga jayayya da gargaɗin ai ta jadalo wa kazzabu suka dinga musu suna ƙaryata gargaɗin suna ganin cewa ai abin ba zai zo ba shi ya kaga dan raɗin kansa to kaga idan azabar Allah ta zo kuma ma dama Allah madaukaki ya aiko azaba to kuma baya shaurarawa Allah madaukaki yace dangane dai da mutanen annabi lotu saboda jarimar da suka aikata na kangare magargadin Allah wala kadrawa duhu an baitihi sun maye murawada da shi jayayya kenan da shi sun nemi su galabaice shi wato suna so su je su yi aiki na lalata da bakinsa da lokacin bakin da suka zo wa annabi Ibrahim suka masa albishir dangane da cewa zai samu ɗa fa basharuhu bi gulamin alim suka masa albishir bayanin Allah ta'ala ya yi wajaje a cikin alkur'ani annabi ibrahim alaihissalam da ya gane cewa baƙi ne mala'iku ne ya ce to mene da batunku bayan sun masa albishir sai ka ce a ina ursi na ila ƙaumi lotu ai mun aike an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lotu za mu je mu halakar da su a wani waje ma har annabi ibrahim alaihissalam sai yake cewa inna fi haluta eh kamar yadda Allah ya ce yujadiluna fi qaumi lut yana yana son maida hanzari yana so ba da hanzari ce akwai kun annabi lut fa da iyalansa fa su sun yi imani aje a halakar da shi da annabin Allah ce a nahnu alamu biman fiha mala'iku suka ce kai bani ai mun mun fi ka sanin su waye suke garin mun sani sanunajiyar na huwa ahalahu illam ra'atahu shi lutun ka shahuru minka zamu tserar da shi da shi da iyalansa matarsa ce kawai za a barta saboda lalatacciya ne ita ita take jan dan ita yar garin ne shi bako ne iya shi kaɗai da aka ce masa je ka ka musu wa'azi kawai sai ya je shiga garin shiga gari ba kunta a dafa ba irin yanzu bane wallahi yanzu ne bako sai shigo gari ya zauna ya sake har ma ya fi 'yan garin gata a wani waje musamman inda ɗan kudi a hannun aljihunsa ko ya iya munafarci sai ya bi 'yan gari gata imana to a da ba haka abin yake ba ka je bakunta garin wasu akwai tashin hankali ba wallahi kuma aka ce ya je ya musu inkari a aikin da suke yi kuma ya ce abinda suke yi na shirka ma ba daidai ba ne su daina shirka su bi Allah kuma su daina ɗabi'ar da suka saba suka ƙago suke yin ta kasan an sa masa jan aiki haka ya je zauna a cikinsu kuma ya yi aure ya samu wadda ta yadda da shi ta nuna masa salaha ta yadda da wa'azinsa ashe munafuka ce ba ta yadda da shi ba kuma ita take bayyana wa mutanen gari sirrinsa baƙi in sun zo wucewa ba sa bi ta garin amma da suka ji cewa yanzu akwai wani gida fa na mutumin kirki da yake inkarin wannan abu yana fada da wannan aiki to har mutane idan hanya ta kawo su su dak su dak su dak asace sai su zo su shiga gidansu su kwana da safa sai su fita su gudu sassafe asubahi kayan na bahaushe abin da zakara ba su sa'a ko eh Hausa ce kawai amma asalin ma'anar ta akwai shirka a ciki zakara ba da sa'a amma dai hausa ce mu a matsayin hausa muka faɗe ta in an ce zakara ya bai sa'a wato wanda ya samu ko ya fita to idan da ita ne idan baki sun zo inda rana ne sai ta dinga wa mutane ishara ta sanya hayaki yadda in an go hayaki yana tashi a gidan an san cewa akwai baki in kuma da daddare ne sai ta rara ga wuta in sun ga haske sun sa akwai baki sai su zo su yi faɗe to mala'ikunku da za su shiga garin domin masu tsokane su su tada musu kaibi tun da yanzu an aiko su azaba ne sai suka zo a siffan samari kyawawa fuskar su ko alamar gashi babu samari kyawawan samari sai suka zo a haka to shine nan suka zo fa suna ta kokarin fada da shi nan Allah ya ce wa laqarawaduhu an baitihi suka dinga sa'insa jayayya da shi wai akan sai sun je sun yi lalata da bakinsa ba wa duhu ai an yi khalliya bainahum wa bainal qamil ladina atawhu fi suratil adyaf liyahbithu bihi akan ya rabu da su ya kyale su da su da waɗannan baki waɗanda suka zo a siffa ta baki domin su je su yi lalata da su wa kanu mala'ika kuma mala'iku ne su ba sani har ma annabi lutu lokacin yana tattarka-tarka ya rufe kofar gidansa suna kokarin tura gidansa shiga shi kuma shi kadai ne sai ƴaƴansa mata biyu sai matarsa shi ba shi da dangi shi saka har yake fata yana cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid da a ce ina da wani karfi na musamman wata runduna ko kuma da zan iya samun wata runguna rukunin ana aka ce ana nufin runduna ko kuma wasu ka ce rukun ana nufin ashira dangi da a ce ina da dangi a garin nan da na je na gayyar dangi su zo su taimaka mana akan haka suka dinga jayayya da ya ƙarshe annabi lodi yake musu wa'azi ina cewa haula'i bai fala tafba baƙina ne fa sun zaɓe ni don Allah kada ku kunyata ni akan baƙina wani waje ce ha'ula ibana ce in kuntu fa'ilin ai su mushirkai ne ba wai tallata masa ‘ya'yansa na cikinsa yake yi ba a ganin ‘ya'ya mata me zai hana kuje ku nemi ‘ya'ya mata Allah ya halicci mata ne don maza ya halicci maza don mata ba halicci namiji don wani ƙato ba ba halicci mace don wata ƙatuwa ba an saba jinsin ne domin a samu daidaito kuma haka ake samun nama inda a ce ɗabi'ar da Allah yake so so yake namiji ya jewa namiji dan Allah da yanzu duniyar ta wanzu ta ina za a aihu mace ta jewa mace namiji ya jewa mace aida da yanzu an kare to kaga hatta dabbobi ma Allah sai ya tsara su a wannan yanayin namiji ne da da mace mace ba ta bin mace namiji baya bin namiji haka lamarin haka Allah ya tsara halittarsa duk kowace halitta da ya dora a ban kasan nan haka Allah ya tsara su da aljanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da sauransu to kaga a lokacin suka kangare har ma cewa suke cewa malana fi banatika min haqqin mu fa ba mu da sha'awa kan ma ƴaƴan mata ba ma sha'awan ƴaƴan mata walaqad ta'lamu ma nuru wa innaka la ta'lamu ma nuru eh ai kai wa innaka lalle fa kai la ta'lamu wallahi ai ka san ma nuru da abin da muke so don Allah ka duba tsaurin idanu ka duba tsaurin ido sun kangare sosai to sai Allah ta'ala ya ce fatamasna fatamasna a ayunahum sai muka shafe musu idanunsu aka shafe idan a amainaha sai aka makantar da su wannan tawagar farkon fa da suka je yan tsaurin gida da suke jayayya da annabi lutu suna kokarin fasa mai gida sai Allah ya makantar da idanunsu waja'alnaha bila shaqqin shafewa tamasna damsu shafewa an shafe abu kamar rubutu ne kai sai ka shafe shi kai rubutu a kan kasa ai alamar za ta fito ko idan kai haka ka shafe kan kasar akwai alamar to haka aka yi mafuskarsu aka shafe idan sai idan ya zama kaman ƙeya babu gurbin idan ma balle idan muga ta faɗi mutum sai ya fita da lalamai faɗa masna a ayyunahu a amaina ha waje alnaha bila shakkin aka sanya idanun babu matsagar idan ka bakin waje kamar yadda sauran fuska take bi an safaqaha jibrilu bi janahihi Allah da ya ce faɗa masna a ayyunahu fadhuqu Allah yace ku dandana ai fa qulna lahum muka ce musu dhuqu azabi wa nuzur ku dandana azabata da kuma sakamakon gargadi na da namuku ai inzar wa takhawifi gargadi da tsoratarwa da namuku ba ku amfani da shi ba to ku dandani samaratahu wa natijatahu abin da ya haifar da kuma sakamakon da yake biye makangare madokar Allah Allah ce wala kasabahum bukratan azabun mustaqir azabun mustaqir azaba matabbaciya wanda ta samu istikrari kenan abinda aka ce istaqarra wato ya tabbata ya zauna damas to Allah ta'ala yace azaba wacce ta tabbata sabbahahum bukratan sai ta musammako da asuba ai waqtu subh min yawmin ghayr muayyan a wani wuni ne Allah bai faɗo wani wuni ba eh mustaqir ai da'imin da'imun muttasilun bi azabil akhirah wato kenan azabar tasu tana nan ba a daina yi musu ba a yanzu ma ana ci gaba da musu kuma haka za ta ci gaba har zuwa ranar alkiyama saboda Allah ya walakanta su saboda kange da madokar Allah da suke fadhuqu azabi wa nuzur Allah ce ku dan dana azabata da kuma gargadina Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr lalle mun saukake wannan alqur'ani lizikiri domin a rika tuna shi a rika haddacewa a rika faɗaka da abin da yake yin wa'azi a rika koyon darussa ana rikan izina fahalmin muddakir ka duba dai ubangijinmu ne yake ta shelan shari'a shin akwai wanda zai wa'aztu ba ban ansa ba Allah ya ce fahalmin muddakir akwai wanda ya wa'aztu wataƙila wa'azin bai shiga ba akwai wanda ya wa'aztu Allah ya sami amfani da abin da muka ji. To fa ayatu a azamu min ayati damsil uyuni wal azabil mustaqir. Ayar da tazo a cikin Alkur'ani da dokoki da suke ci gaba da wanzuwa matsayin sa na mu'jiza ta mafi ayar da aka ba mu shi annabi lodo yadda mala'iku suka zo suka shafe idanun wadancan makangara. Thumma zakara ta'ala qissata ala fir'auna. Sai Allah madaukaki ya ambaci kissan kuma jama'ar fir'auna faƙala sai Allah ya ce ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
تنزع أنت فزوى بفرعون yanzu kuma kangarewa da mulki kasan wanda yake kan mulki gani yake shi ne kome eh mai takalmin karfe sai abin da ya ga dama ya aikata ya taka wancan ya taka wancan haka mulki yake rudan mutum a dan lokacin da Allah ya dan gutsara masa wallahi mai mulki sau da yawa idan giyar mulki ta shafe sai ga kaman mulkin ma ba zai kare ba to Allah ta'ala sai ba mu labarin fir'auna walaqad ja'a fir'auna an-nuzuru kasan malamai suka ce fir'auna yana da gundumomi guda 60 a karkashin sa gundumomi ba kaman ka ce jihohi 60 a karkashin sa fir'auna ya tara dukiya ya tara jama'a ya tara izzar mulki shi ya saka saboda ya tumbatsa ya tumbatsa da mulki sai ba makansa siffa ta Allah yace shi yake halitta shi yake arzutawa kai kogin nil ma shi ya kawo shi imana kai a ƙarshe ma da annabi Musa yace ayyana ubangiji shine Allah shine abin yace hama na gina mun wani tsani ai musan ya ce ubangijin nasa a sama yake gina mun tsani in je ni mukabara da shi in ya hama na bulili sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa attali a ila ilahi musa wa inni la adunnuhu kadhiba wa ma kadhi fir'auna illa fi tabab karshen alewa wai me karshen alewa ƙasa ne karshen alewa ƙasa ai na taɓa bayani akan alewa ko ko ban taɓa albayanin alewa ba ina ji ba nan ne ba ha a nan ne ko ƙarshen alewa aka ce ƙasa ne kana moilowa kana lun sha'id alewa irin wannan da ake jiya ta hakan alewa ɗinya eh ba za ka raba ta da ƙasa ba duk yadda kai akwai ƙasa a ciki kana taunawa kana lun sha'ido kana jin daɗi gani kake ba zai ƙare ba yanzu morewa kake yi sai a ƙarshe kawai sai ka ji cat ka tauna ƙasa kuma da haƙorinka sai tsika jikinka ta zuba yanzu sai ka ga daɗin da ka ji na bayan nan kamar ma baka ji ba ina amfanin daɗin da wahala ta biyan shi a ƙarshe shi ne bahaushe yake cewa ƙarshen alewa ƙasa Allah ya ce walaƙar ja a fir'aunan nuzur lalle mai gargaɗi masu gargaɗi sun ce ma fir'auna walaƙar ja a ala fir'auna nan ala fir'auna ana nufin jama'arsa ba wai ana nufin iyalansa ba mun gane ana nufin wanda suka yadda da shi suka bi shi suka yadda da lamarinsa eh ai alu fulan su ne wanda suka bi shi yanzu ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina an ce ahlul baiti alu muhammad ai su ne wanda suke dangantaka da shi suke da nasaba ta jini da shi amma wanda suka bi shi mun gane wanda suka yadda da shi kaga abu talib baya ciki dan ya mutu bai yadda da annabi ba balle abu lahab da yayi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ali muhammad gashi da wancan cikin umman babansa ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma ubansu ɗaya da babansa shi abu lahab wan baban manzon Allah ne ubansu daya kuma shine ma yare na annabi suwaiba da ake fada shugaban bayi Muhammad jikan adana na dan suwaiba da ake bara da shi ko to suwaibar aku yangar Abu Lahab ne ita ta sha ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta shayar da Hamzatu kaninsa Hamzatu ibn abinan abinan ibn Abdul Muttalib duk suwaiba ta shayar da su to nan da aka ce ala fir'auna wato ana nufin waɗanda suka bi shi Allah ta'ala ya ce kazzabu bi ayatina kulliha sun ƙaryata ayoyinmu baki ɗayanta ai at-tis'a wanda aka aiki annabi Musa da su allati utituha Musa wanda aka bawa annabi Musa alaihi salam Allah madaukake yace walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum faƙada lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mashura ayoyi guda tara an faɗa waɗansu a cikin suratul arafi ko guda biyar ayatun mufassalat sannan an ambaci waɗansu kuma a wasu wajaje to duk sai suka karanta suka ce tsafi ne Allah ya ce fa akhadnahum akhza azizin muqtadir ka duba yadda Allah ya siffanta kansa azizun muqtadir Allah ce sai muka kama shi muka kama su shi fir'auna yanzu kage yanzu iya abin da aka faɗa daga fir'auna cewa aka ce an aiki wato masu gargadi zuwa ga fir'auna amma fa fir'auna ya karyata duk mu'jizozin da annabi Musa ya zo da su bari ma ta bayanin baki hatta mu'jizozin da ya zo da su shi ne ya nema ya ce a zo da mu'ujiza kana da wani abu da za ka yi probin cewa kai ne annabi yin daga wajen Allah annabi musa ya jefar da sandarsa ya zo cikin surutu da hako shi ya nema annabi musa ya fara jefar da sandarsa ya sake fisgan hannunsa duk ayoyi suka bayyana na mu'ujiza sai ya karyata to bari ta nan sai aka kawo masa waɗancan da aka ambata a jere farsalna alaihi mutufana wal jarada wal qummala wal dafadi awaddama ɗaya bayan ɗaya aka dinga jerowa guda biyar ayatun mufassala amma duk sai suka yi kaga iya nan aka faɗa an je masa da gargaɗi sai ya musa duk ayoyin ma da suka zo sai Allah madaukaki ya ce fa akhaznahum sai muka kama su akhza azizin muqtadir kamun mabuwayi Allah shi yake da wannan suna shi yake da wannan sifa cikakkiyar buwaya kuma muqtadir wanda yake mai cikakken iko mai iyawa wanda yake Allah ba abin da yake hana shi abin da ya ga dama alhali kowa kuma yana da kaidi a cikin ikon da yake da shi to Allah shine al-azizul muqtadir al'azizu al-muƙutadir, ai, ƙadirun laye a jizo hushe'un ba abin da yake gagaran Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya musu wannan kama. Allah muna roƙonka ka kama kafiran duniya, aka za azizun muƙutadir. Sun saka musulmi a gaba ta kowane fajja suna neman warga zamanin duniyar musulunci. Wallahi lafi, suna son haddasa fitintunu a tsakanin al'umma. yanzu kaga manufarsu so suke yi rigiman nan da suka je suka tsogani Iran suke fada da ita so suke su hada kuma fada tsakanin Iran da sauran kasashen Larabawa su kuma sai su koma gefe suna kallo suna musu ganga kuma shikenan a zo ana ta kashe kashe ana kashe kashe su yawwa haka suke so su kasar tattalin arzikin su su kakkashe al'ummar su a hana mu zuwa aikin haji a bata zumunci komai ya lalace shikenan su kuma matsiyaci na Tanyaho yana zaune a gefe shi kuma yana gina kansa haka suke so ba kuma karka tsammata zai tsaya kayan kasashen larabawa ne kawai idan har suka aka biye musu to za su shigo da toki kuma za su shigo da ina pakistan yanzu ba sun haddasa fada tsakanin pakistan da da afghanistan ba na sa'ansa kawaye fa uwar ɗaki ne da yarinyarta amma yin sun haddasa rigima tsakanin pakistan da afghanistan yan uwa mu yi addu'a a addininmu mu yi addu'a a al'ummarmu alamomi ne na tashin alkiyama suke gujirowa mu dage mu dukufa wajen biyayya ga Allah da kuma masa addu'a Allah kamar da kaidin kafir ya koma kansu thumma altafata ta'ala bil khitab ila hadhihi al umma bayan da aka ambace qadiyya na fir'auna abin da ya faru sai Allah madaukaki ya juyar da batun kuma zuwa ga wannan al'umma fa kala sai Allah ya ce yanzu dai kaga an bada labarin tun daga mutanen annabi nuhu ba a kyale su ba aka zo adawa duk ƙarfinsu bai tserar da su ba aka zo samudawa da barbaransu da iya strategy ɗinsu bai kubutar da su ba aka zo kayan wato mutanen abin nan annabi lodu ko su ma kangararsu ba ta haifar musu ɗa mai ido ba aka zo kan fir'auna banga-bangarsa da ikonsa da komai ɗinsa bai kubutar da shi ba to sai aka juya kayan ƙuraishawa da yanzu su ma 'yan tsugudi kafaran ƙuraishawa da suke fitowa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ƙiyayya irin ta baya Allah ya ce aku farukum khairun min ula'ikum shin kafuranku ya kowa a wannan al'umma khairun su suka fi alheri min ula'ikum a kayan kafaran baya ne kamar a ce kafiran yanzu da me suka fi kafiran bayan kama ai wannan tambayar ne da me kafiran yanzu suka fi kafiran baya wallahi ba su fi su da komai ba ba su ma kai su ba karkai tunanin cewa kafiran yanzu suna technology asalin technology shine wanda ya wanda ya fara daga baya yanzu ban ga ma wani abu ka san haram ba ina nufi alharamu ba haramu ahram kenan waɗancan na pyramids pyramids wannan dale-dalen nan da aka yi gini a ƙasan masar ko lokacin fara'ina aka giggina su wanda ya fi girma a cikinsu kowane bulo ɗinsa bulo ɗinsa girman bulok ɗinsa mita ɗaya ne kuma ba bulok ne irin naka wanda ake sanya shi da moli ba bulok ne wanda yake kurman bulok dutse ne aka sassaka amma wani abin mamaki duk dutsen da aka sassaka mita ɗaya ne girmansa kuma an yi shi with utmost precision za ka ga sassansa girmansu ɗaya kamar ka ce ka ɗauki Q, ka ɗau siga mai iyali misali siga mai iyali dai ai kasa idan ka ɗauki guda ɗaya za ga duk sassansa iri ɗaya ko to kamar haka yake yaya suke wannan awun ka ce wannan ba wani abu ba ne ai za a iya saka wani mita ai haka ai haka shi kenan sassaka ko to pyramid din da ya fi kowanne girma irin wannan block din mita ɗaɗɗaya mita ɗaɗɗayan yana ɗauke da blocks miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin daidai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin daidai ba daɗi ba rage kuma har guda ɗaya da aka ɗaura a ƙarshe ya yi daidai kuma sannan idan ka duba asalin dimensions ɗinsa ta gefen nan da ta gefen nan da ta gefen nan da ta gefen nan da head ɗinsa yadda ya tafi duka ya ba da shi ma atmos precision daidai yake a in kimiyyar zamani da suka auna bayan wannan wani abu da yake tsananin ba su mamaki wanda har yanzu sun kasa fasawa su gano hikimar abin ko su gano sirrin abin ya kamata in ce shi ne akwai wani abu da ake ce circumference ba zan yi bayani a kansa ba wani abu ne wanda yake nuna asalin rotation na duniya yadda duniya take kewayawa to asali ya zo daidai kan circumference na equator wallahi abin abin mamaki idan ana bayanai a kayan wannan abin kuma wannan abin an yi shi kimanin shekara dubu biyar da suka wuce dubu biyar dubu biyar ba ake wannan abin amma har a yanzu manya-manyan archaeologist, physicist, da duk waɗansu sassan abin nan kimiyya suna nan suna ta yin bincike bincike bincike bincike a kayan wannan haram ɗin amma har yanzu sun kasa discovering ɗin da yawa daga cikin unanswered questions. Wai wannan na faɗa ne kawai don a san cewa abinda Allah ya faɗa ce a kuffarukum khairun min ulaikum kada ma ka yaudari kanka cewa kafiran yanzu wai sun fi na baya wallahi tallahi basu fi su ba ba da abinda suka fi su basu ma kai su ba ba da abinda suka fi su irin technology da suke da shi a wancan lokacin na yanzu basu da shi idan har ka kwatanta irin zamanin da suka rayu saboda shi technology advancing yake yi dama wannan ne yazo sai ya ƙara akan wani wannan in yazo sai ya ƙara akan wani to su ga nasu da suka yi shekara 2000 backward technology yanzu ya kasa unraveling da yawa daga cikin wasu abubuwan sa an kasa fahimta to shi yasa Allah ya ce akufarukum ubangiji mahallicin bayi ya san tambayar da yi akufarukum khairun min ulaikum inda a ce za a dinga daukowa daga cikin kafiran da yanzu a dauki namrud wanda annabi ibrahim ya je masa wa'azi ko a dauki duk sauran waɗanda manzanni suka dinga zuwa kai ko ka je ka mutanen da suke cikin saudiya ta yanzu samudawa da suka zauna inda suka kwakwaci jikin shi ma idan ka je ka dimensions din yadda suka yanka ina ma suka sa da me suka samu suka dinga yanka wannan dutse suka gidaje a cikin dutse a wancan zamanin su kuma zaman da suke akalla ya kai kimanin shekara wajen dubu goma sha domin su samu dawa sun riga annabi ibrahim ma sun riga annabi ibrahim kuma annabi ibrahim a cikin tsatsansa ne tukun nafa har aka ya haifi ƴaƴansa guda biyu ishaqa ya haifi yaqubu yaqubu ya haifi ƴaƴa ƴaƴan har suka taho masar a dalilin bautar da yusufu da aka yi yace fatuni wa ahlikum ajma'in har suka zauna kuma bayan zamani ya halaka falamma halaka qultum lan yub'athallahu bihim rasula a haka dai aka tafi zamani yayi tsayi suka zamanto al'umma har fir'auna kuma ya zo shi wai nuna muku akwai nisa tsakanin fir'auna matukun da samudawa Allah ta'ala masani ne shi ya tsara abinsa shi ya saka ya ce yake musu tambaya a kufarukum khairun min ula'ikum shin kafiranku kan na wannan zamanin ana faɗa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma sai mu ce kafiranmu na wannan zamanin khairun min ula'ikum sune suka fi alheri akan kafiran baya wallahi ba su kai kafiran baya da komai ba da haka in junansu sa musulunci a gaba ne to Allah subhanahu wata'ala zai yi maganinsu kamar yadda ya maganin ahzab mu ma yanzu ba sun zo suna shawagi akan mu ba sun samu wani mahaukaci mahaukacin kare tsofo kuma tsofon mahaukacin kare ya rasa ina zai shiga yana tahayyuri shikenan sai suka mu ma ana ya kawo mana sojoji yanzu kasan nan ko kuma yana cewa ai mu ma kaza mu ma kaza mu ma kaza Allah ya maida kai su kansu Allah ya wargaza America ubangiji Allah ka daidaita ta da ita da Isra'ila akufarukum khairu min ulaikum in muka tsayu fa kayan addinin Allah wallahi ba abin da suka isa su mana mu rike addinin mu yan uwa musulmi mu bi Allah mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi sulhu tsakaninmu da ubangiji ko mu roki Allah Allah ta'ala zai yi mana domin Allah ya yi wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam da annabi ya dukufa shi da sahabbai wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza to Allah ya tambaye su akufarukum khayrun min ulaikum shin kafaranku kan su suka fi alheri a kayan waɗancan almadkurina wanda aka ambata min qaumi nuhin tun daga mutanen annabi nuhu ila fir'auna zuwa fir'auna falam yu'azzabu don haka shi ya saka su ba a azabtar da su ba am lakum am din nan ai bal ne tana nufin bal a a lakum bara'atun fi zubur ko kuma am lakum bara'atun fi zubur wato zai zo istifhami ko kuwa ku kafirai kuna da wata kubuta ne a cikin littattafin Allah ai al-kutubin salifatu min al-azab a littattafan da suka shuɗe Allah ya muku alkawarin duk abin da kuka yi ba azabtar da ku ba kasan yahudawa sun yaudari kansu sun yaudari kansu su gani suke yi wai duk abin da suke aikatawa a duniya Allah ba zai musu komi ba laysa alaina fil ummiyina sabilun amma fa Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna ƙarya fa suke gaya wa Allah kuma sun san ƙaryar suka yi wal istifham fil mawdu'ain bi ma'ana an-nafi wa takodewa ne ai kafiranku ba su fi kafiran baya da alherin kome ba kuma ba ku da wata kubuta a cikin littafa da Allah ya aiko cewa ba zai kama ku a dalilin laifi ba shi ne ma'ana bi ma'ana annafi a yi laisar amur kazalik al'amarin ba yadda suka zata ba ne am ya kulu na nahanu jami'un muntasir am ko kodai ya kulu na ai suna cewa ne su kafiran nahnu jami'un ai mu jama'a ce ai jam'un ai mu kan jama'a ce muntasir waɗanda za su yi nasara ala muhammadin akan muhammad ka san duk kowane lokaci itikadin kafirai za su yi nasara akan muminai amma Allah ya ce sayahzamul jam'u za a darkake jama'ar tasu wai wallona dubur kuma za su juya baya a guje hada min al-ikhbar bil gaibi wannan labarin gaibi Allah ya faɗa wannan sura makiyya ce ba a ma cewa annabi ya yaƙi ba ko? ai ba ce ya yaƙi ba a lokacin ana makka ne amma sai Allah ya ba da labari ya ce za su riƙa cewa ai mu muke da nasara sai Allah ya ce sai yuhu zamul jam'u hazima ana samunta ne a ma'araka mana lokacin da aka zo fagen fama ana fafatawa wadda aka ci nasara akan shi ne sai a ce ake amfani da wannan ibara ta hazima to kaga Allah ya ambata kenan labarin gaibi ya faɗa fil mustaqbal cewa yanayi zai zo da za a yaki kuma idan an yi yakin taron nasu za a tarwatsa shi kuma za su juya baya a guje shi yasa nan malai yace hadha min al-ikhbar bil ghaibi wa qad huzimu bi badrin wa ghayrihi kuma an yi nasara akan su a yakin badar a wasu wajaje ma an yi nasara akan su hatta lam yabqa mushrikun fi jaziratil arab har sai da ya zamanto babu wani mushriki da ya rage a jaziratul arab ba wani mushriki da ya rage a jaziratul arab duk baki daya an fafare su yahudawa kan ma zamanin umar bin khattab sai da aka kore su baki daya ya zamanto sauran babu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka so mafafara su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an je an gama da quraiza banu quraiza kaga tukunna kafiran quraishawa aka gama da su suka zo a yakin badar aka kashe su manya-manyan da suke kangararin sannan aka zo yakin ahzab Allah ya isar wa muminai muminai su basu yi ba ma Allah in banda dan kadan da suka dan fafata Allah ya isar musu daga nan kuma Allah ya nuna cewa wani yaki ba zai ƙara kasancewa da muminai tsakanin muminai da kafirai ba daga daga yakin ahzab ba sake fafatawa ba da qurayshawa ba a daga yakin ahzab ba sake yi ba ai bayan bayan an yakin azab shekara ta biyar wata shekara ya take wai shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallama yayin niyan zuwa umara ana aka masa hisari hudaybiya ba a yaki ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo suka ce ka dawo badi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dawo shekara ta bakwai da khaybar aka yaki yahudawa ne aka ci su da yaki aka yi subduing din khaybara ta zan yanzu an nakasa ta dama kuma da aka yi ahzab an gama da banu quraiza dama tun kafin wannan lokacin bayan an yi uhudu an gama da abinan banun nazir an gama da su kaga an gama da wannan yanzu matsugunan yahudawa zuwa shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umratul qaba sannan da aka zo shekara ta takwas sai aka je ake fito makka nan kuma an ce annabi ya shige ta ne unwatan da karfin tuwo ya shiga wasu kuma suka ce ya shige ta ne sulhan nan ma ba wani fafa suka kasa yakan annabi kaga shikenan biya kare Ƙuraishawa dai kam, banu saƙif ne bayan an yi fatahu makka aka je aka yaƙe su a can ɗa'if, su kuma ba Ƙuraishawa ba ne. To, kaga Allah maɗaukaki ya ba wa musulmi nasara. Hadithu ya inganta cikin Bukhari daga Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya ƙara musu yarda, ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, wato daga Abdullahi ɗan Abbasin, Annabi sallallahu Alaihi wato Abdullahi ɗan Abbasin yake ba da labari lokacin da aka zo za a yi yaƙin badar. an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kubba annabi ba ya fito ne dan ya yaki ba ya fito tarewa ayare ne amma sai Allah kuma ya kaddara cewa ga mayaka ba a shirya musu ba kuma ga su su kadan wadancan sun ninka sun ninki uku kuma ga su da mugun shiri annabi ya shiga cikin kubbarsa banda addu'a babin da yake yana ta addu'a yana ta addu'a yana cewa an shuduka ahadaka wa wa'adaka ya Allah ina roƙonka alƙawarinka ina roƙonka wa'adinka da kai cewa za ka ba mu nasara. Allahumma in shi ita lan tuba ba'adal yaumi, ya Allah in ka ga dama, ka halaka mu baki ɗaya, akan ba za a ƙara bauta maka ba daga yau, to wannan al'umma idan da muka fito idan aka halaka shi ke. Har sai da abubakar sai ya zo ya ce, ya manzon Allah, ka dage wajen roƙon ubangijinka Allah maɗaukaki ya zai amsa maka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito anje Abdullahi dan Abbas fa kharaja wa huwa yathubbu fi dar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana gaggyara jikin sulkensa da ya sanya wa huwa yaqulu yana fadan wannan aya sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur za a darkake taron nasu kuma za su juya a guje kuma hakan ta faru kaga Allah ya alƙawari ya cika musu to Allah madaukake yace bata tsaya fa nan ba balis sa'atu mau'iduhum alqiyafa fa ita ce ma babban wa'adin da aka musu na azabar ta gasken wasa'atu adha kuma ita alqiyama azabarta ita tafi zama babban bala'i ai a azamu baliyatin wa amaru kuma ita tafi tsananin daci ashaddu miraratan min azabid dunya ita tafi tsananin daci akayin azabar duniya wato abinda aka musu a Uhud a Badar ba ma wannan so mun taba ne wai an ce da babban barbare makiyinka ya mutu ko ya ce tukuna ma haka dai yanzu ana faɗa Allah ya isar mana akan kafirai Allah ya tabbatar da duga dugamu akan addinin musulunci Allah ka tsare mu daga sharrin kafirai wassalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu Allah saka da alkhairi akarmaka Allah kamar kullum yau ma cikin yardar Allah wane ne kamar kullum cikin yardar Allah yau ma an samu tallafi daga wajen al'umma ga asusun marayu an sami abinda ake tattarawa an samu kudi naira talatin. daga ciki akwai wadda ta ba da biyar ta ce Allah kai ladan ga mahaifanta da wata ma da ta bayar da biyar haddasa yan kunni da sarka da wata da ta bayar da kudi ta ma tana neman biyan wata bukata to da dai masu biyan bukata sai an zo addu'a sai masallacin garin kuju sun kawo sun kawo kudi naira dubu sha biyar da ɗari hudu da saba'in da kuma turmin atamfa guda ɗaya ga marayu sannan ta banki kudin da aka samu sun shiga ta banki a yau shine naira dubu talatin da biyar da ɗari biyar da hamsin daga cikinsu tukur shehu ya sa ɗari biyu Muhammad Sani ya sa ɗari biyar, Muktar Aminu Bature ya sa dubu ɗaya, a masallacin Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai sun sa kuɗi Naira dubu talatin da ɗaya da ɗari hudu da hamsin. Sai Aisha Tubaffa ta sa Naira dubu biyu da kuma Muhammad Hassan ya sa dubu ɗaya shi ne jimla dubu talatin da biyar da ɗari biyar da hamsin kuɗin da aka sa yau ta banki. sannan zagayawa da ake yi kullum da daddare 'yan agaji a kwando kwanduna kai an samu kuɗi a yau 11,480 to wata mata ta aiko da ta aiwanan ban karanta to 5,000 tare da Allah shi ta yi haƙuri bayanai da ta yi da yawa ba a duba ba sannan akwai wata baiwar Allah da ta kawo takardar a tallafa mata da sayan magani ta je asibiti ne gashi an rubuta mata magani har dubu tara to ba ta da hali take neman yan uwa musulmi a taimaka mata ta samu ta sai wannan magani ga malam abdullahi sai kuma ɗazu wani ya jefar da yajinan shadda kala biyu da milik kala da kuma farar shadda da alama dai za a kayi zigzag a nan sardana road kwanar gidan alhaji kaula aliyu cigarin katagun a nan aka tsinci wannan abu idan wanda ya san ya jefar da yajin sabbin shadda ne za a kai zigzag ko kuma za a kai sirfani sai ya zo samu mala abdullahi dan agaji akaramakallahu sai waɗanda suka rubuto suna neman addu'a daga ciki akwai mai neman wata ta rubuto tana neman aihuwa da kuma wata ita ma ta ce ba ta da lafiya tana neman addu'a kuma a sanya ta a cikin addu'a Allah ba ta miji na gari da ma wata da yanzu da daddaren nan ta kira ni ta waya ta ce don Allah malam da sauran ‘yan uwa sanya ta a cikin addu'a saboda wata buƙatar ta ta alkhairi da yake zuciyarta Allah biya mata to da dama dai da suka rubuto wasu suna da matsala wasu matsala na bashi wasu kuma matsalolinsu ba su bayyana ba sun ce damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani da sauran marasa lafiya wasu suna kwance a gida wasu a asibiti akwai alhaji idris baba malam da kuma wazirin dan marika alhaji abba zaki da alhaji adu mai blouse da an rama balabago da ma alhaji alimilla mai gero shi ma yana gida yana kwance ba lafiya da dai waɗanda ba mu ayyana ba ma kowa Allah subhanahu ya sani Allah ba su lafiya masu damuwa Allah ya yi musu.
To mai tawassuli da ayyukan mu na alkhairu mu roki Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ubangiji Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairu wanda suke da bukatu a wajen Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairu waɗanda suke neman tsari daga wani abu da yake damunsu ubangiji Allah ta'ala ya magance mu kowa damuwarsa waɗanda ba su da lafiya da waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti ubangiji Allah ta'ala ka sayaya musu Allah ka ba su lafiya dattawan mu ubangiji Allah ta'ala ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka ƙara musu lafiya yan kasuwar mu ubangiji Allah ka sanya albarka a cikin kasuwarsu waɗanda ibtila'i ya same su na gobara muna roƙon Allah ta'ala ya buɗa musu kofofin samu Allah maida musu gurbin abin da suka rasa Allah ubangiji kuma ya kiyaye gaba waɗanda suke manoma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin gonakanmu waɗanda suke da buƙatar mazaje Allah ya ba su mazaje na gari waɗanda suke buƙatar mata Allah ya musu zaɓi na kirki Allah ubangiji ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ka isar mana a kayan waɗanda suka sanya mu a gaba ciki da waje ubangiji ya Allah ka san su da waɗanda ake hada baki da su da waɗanda ake yin kutun gwiwa da su ubangiji Allah ta'ala ka kama su irin kamun da kace kai wa fir'auna akhaza azizun muqtadir اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهدنا سبيل الرشاد اللهم من ارادنا وامتنا وبلادنا وديننا بسوء فرد كيده في نحره اللهم اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بامريكا ومن شايعها اللهم عليك بامريكا ومن شايعها اللهم عليك بامريكا ومن شايعها اللهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر ود كيدهم في نحورهم يا رب العالمين احفظنا بحفظك يا الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين